nan fa shi dutsen sai ta kasance haba'an ya zama kura mun basan a bashekewa a baɗaɗetawa wato dutse malam sai ga ya ragar da ya ragar da malam ya lalace ba ta samu ɗigo kwaya ɗaya a jikinsa ba Allahu akbar eh kakai وكنتم أزواجا ثلاثة wa kuntum mutane ubangiji ya ce kun kasance fil qiyamati a yayin tashi alkiyama a gawadan dangi dangi salasatan uku dangi uku za a yi mutane Allah zai kasa su rabo uku ran tashi alkiyama oho فأصحاب الميمنة sai kenan kashi ɗaya za a ba su littattafan aikin su su karanta wato a hannun dama kashi ɗaya kenan rumun lazina yutuna kitabahum bi aymanihim su ne za a kawo musu takardun su na aiki a hannayensu na dama mhm.
ما أصحاب الميمنة su wane ne ne waɗanda ubangiji zai ba su littattafan su a hannunsu na dama ta'ziman li shu'unihim saboda girmamawa ga lamarin su lidukhulihim aljannata duk mutumin da kaga Allah ya ba shi littafin sa a hannun dama to kuma ya san zai shiga aljanna kenan Allahumma ajanna minhu to وأصحاب المشأمة sannan kuma kashi na biyu akwai waɗanda suke za a ba su littattafansu a hannun hagu a shimali wato a hagun ɗinsu wa hum allazina yuta kullum minhum kitabahu bi shimali su ne waɗanda kowa sai ya ga littafinsa kuma a hannunsa na hagu Mhm.
ما أصحاب المشأمة sun suwa ne ne waɗanda ake ba littafinsu a hannun hagu su haƙirin li sha'anihim an wulakantar da lamarinsu kenan tun da ta ga hannunsu ya danki wato takarda ta hannun hagu yudkhuluhum nar an sanar da su su ƴan wuta ne kenan Allah ya kiyaye mu Mhm.
وسابقون سابقون sannan kuma akwai matsaira daga ciki wato ilar khairi wa humul anbiya'u akwai waɗanda suka riga waɗansu wajen aikin alheri suka tsere wa sauran duka su ne annabawa sannan asabiquna akwai waɗanda suke kuma matsairanta a cikin mu ma wani ma ya fi wani yanzu ko masallacin juma'a za a wani sai ya daidaici da zuwansa zai samu ma ana huɗu ba sannan ya tafi wani kwace in dai ya san alwalarsa ba za ta ware ba da an ce da kai karfe daya ta kusa sai ya tafi masallacin to ka ga ladansa ya fi wanda ya je lokacin kuɗi ba nan kamar gurin karatu wani kan a fara karatu yana gurin wani kwace ya daidaita an kusa ga mayaji to ka ga ladansa ba ɗaya ba kamar gun jana'iza wani da an ce ana gaya ma jana'iza sai ya maza ya tafi wani kwace dai je can gurin ramu to ka ga ba ladansa ɗaya da wanda ya je da gurin ba duk inda aka ce gun alheri ne wanda ya riga zuwa ladansa ya fi yawa su ne ubangiji yace sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku gaggawa zuwa neman gun gafara to haka kuma aljanna din in an je aljanna ba iri ɗaya bace wanda ya fika aikin alheri mai yawa to ya fika aljanna min ni'ima mai gaske kuma wani gaba da wani kenan Allahu akbar Mhm.
أولئك المقربون ulaika almuqarrabuna su ba waɗannan masu rigege dinnan rige-rige a wajen aikata alheri to ulaika almuqarrabuna su ne ababen kusantawa ga ubangiji kuma في جنات النعيم suna nan a cikin aljanna ma'abociyar ni'ima Allahumma ajanna minhum ثلة من الأولين su wane ne su ne aka ce jama'a ne min al-awwalina daga cikin jama'a farko waɗanda suka wuce annabawa kenan da mabiyansu wannan su ta yawa idan ka ga yanda sahabi daya ya sha wahala a rayuwarsa sahabin annabi guda ɗaya wahalarsa a rayuwarsa wallahi ta kai ta musulmi mumini na yanzu guda dubu ta kuma dubu sahabi ɗaya wahalar da ake ɗora mai wallahi muminin yanzu guda dubu ba za su iya ɗaukan wahalar ba su ɗauki wahalar kuma dan musulunci ya tabbata ka da ka mu yanzu da musuluncin dai kowa ta kansa yake ba a damu da ya kafu ba kowa ba wani bakin ciki yake da musuluncin dan wani yanzu an so mu faɗa da arna da musulmi in dai yana amfana arna sai ya ce Allah ya sa su rinjayi dan dan amfanin da zai samu in ya so musulunci ya rushe shi ba ruwansa lahira sai bai yarda akwai ta ba ko kuma yana ganin duk abin da ake faɗan nan ba gaske bane ya san akwai ta amma abin da ake faɗa yana gani duk wato matsamar ake saboda haka ubangiji yace waɗancan ɗin nan jama'a farko su ne kuma na farko a cikin aljanna to mai kace وقليل من الآخرين Allah sarki ka ji da ƴan kaɗan kuma a cikin na ƙarshe ƴan kaɗan za a samu wa jama'a ƙarshe Allahu akbar wato su mummunai ɗin nan sabiquna ilal iman wanda suka yi rigaye wajen ban gaskiya bil anbiya'i ayyanan wato misalin annabawa wa tama'u alaihim suka taru kuma ga annabawan da al'ummarsu wa zalika li anna almu'minina su mu'minai allazina yajtama'u ala al-anbiya'i jama'atun kathiratu idan sun taru da annabawa sai zama taro da yawa wal mu'minuna allazina da mu'minai waɗannan ijtama'u ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama muminan da suka taru wato in an tara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zama jama'a wato yar kadan bin nisbatil majmu'il umami domin idan ka ga annabi Muhammadu da jama'a sa gaba daya a ce duk ma Allah ya mana gafara to dangane da waɗancan da suka wuce sai ga mu yan cikul a group da haka aka ce waɗancan su ne masu yawa mu kuwa na ƙarshe mu ne ɗan kaɗan da haka manzo Allah ya ce tana tahu tana salufa inni mukasirun bikumul umam yace bayan bayan Allah al'umma na musulmi ku dinga yin aure ku dinga yin aure domin in kuna yin aure ta nasa ku samu yaya in kun samu yayan nan ina so ran tashi alkiyama in ga taron ku in zuwa ce al'umma ta ne ku a cikin annaba an gani ma ina da jama'a da haka manzo Allah yake tana ku dinga yin aure kar mutum ya zauna gauri in mutum na da hali mace daya mace biyu mace uku mace hudu sai ga ya samu ƴaƴansa da yawa kar ya ji tsoron talauci kar mutum ya ji tsoron ƴaƴa saboda talauci ka ce in haihuwa ta ma yawa za ka yi talauci ka zama ba na sare kenan ba na sare shi ne yace mace ɗaya ta ishe shi wai waye zai ɗau masa wahalar ƴaƴa bai san Allah yake arzuta bayan sa ba bai yarda ba shi shi ya ɗauka duk wahalar da wanda yake da matan da ƴaƴa shine mai yin ta Allah shi ne mai yi kuma inna Allah huwa razzaqu duk mutumin da yace shi mace ɗaya ta ishe shi wahala yana tsoron wahala dan haka ba zai aure da yawa ba wannan aqidan da sare ya ɗauka amma manzo Allah yace ku ta aure in kuka yi auren kuma Allah ya taba ku yaya dan ran ta alƙiyama in ga taron ku a ce duk al'umma ta ne wannan fa in yimu kasirin bikin umam saboda haka sai ga mutum ba ya da matar ma sai ya je gidan mai mace hudu kuma ya ci abinci ai ka gani inda rashin nauyi shine da ashe goraye sun fi kowa wadata ka gani da wuya ka ga wani goro a ce biya fi kowa wadata saboda haka a rinka yin aure kuma auren in an yi a kuma yi to ana gurin mauna wato suna na ran tashi alkiyama inji ubangiji yace waɗanda ya ba aljanna ala sururin suna kan gadaje anan zai zaunar da su dan su sha ni'ima gadajen ku maururatun sakakku an sake su an daje su wato da dinare da jauhari an murza dinare an murza jauhari an murza lu'ulu da shi aka yi sakar abin gadan Allahu akbar
متفين عليها متقابلين suna masu kashin gida a kan gadajen wato mutaqabilina masu kallon junansu kowa ya gabaci juna domin yan aljanna wato in sun zauna ba wanda yake zuwa wani baya da matanka da yan yaran nan na gurin duk gaba ɗaya an yi da'ira ne ba mu ganin ƙiyar wani kamar yadda ka gana sare yana yi a duniya wai shi ma aljanna yake ne shi an ce a nan ne zai sha ɗan nasu daɗin ɗan ƙanƙanin kan ya mutu haka ubangiji ya ce ‘yan aljanna duk kowa ya gabaci kowa ba mai juya wani baya shi ko gadan an ce tsawon gadan wato tsawonsa Allahu akbar tudin gadan haka in ka so ma kaɓawa daga ƙasa kan ka ƙure tudin sa kamu kamu ɗari uku ne kamu irin na mai kamu sittin domin ɗan aljanna kamu sittin ne tsawon kowane ɗaya to shi ne zai taɓa gadansa ya ga tudinsa kuma kamu ɗari uku ne sai za a radar af yayin da bawa ya nufi an yi jalisa alai zai zauna a kan gadon tawaba wato gadon sai sun ya isa maka mashin kuɗa a ƙasa kuma sai gaje kwanta a ƙasa saboda sufurin ɗin Allah da yi masa ba irin wannan sufurin ɗin da sai an danne shi zai kwanta ba a wancan da kansa ne sai zai zama shimfiɗa da kawo kuma sai kuma ɗaga kamar kamu ɗari uku Allahu akbar sai za jalasa da ka zauna din nan kuma irtifa sai ya daga kamar yadda yake da to me kace تقول عليهم ولدان مخلدون akwai wuldanun yan yara ya buhu da suke kewayawa alaihim gare su lil khidmati dan yi musu waɗansu hidimomi ba dan sun matsu ba dan su gansu kawai su musu ado ba bukatar yaya suke su taimake su ba na ado ne kawai Allah ya musu
لا ثواب وبارك sinan sinan wato da akusa waɗanda suke ba a buɗe ba akusa ne a rufe tun da Allah ya su suna nan a rufe da wani abu a ciki wani da giya wani kuma da nono wa bari ka sannan kuma ga buɗaɗɗun ga buɗaɗɗun kore ga kuma lulluɓaɓɓu kamar yadda kaga a nan duniya a kofi din nan na shan shayi sai ka ga wani ga shi da murfi wani kuma ga shi buɗaɗɗe yadda kaga dai na wannan haka kuma na yan aljanna yake wani a rufe wani a buɗe in kana son rufaffen su baka in kana son buɗaɗɗen kuma su baka ka sha kuma baya jin sarka ba jin fitsari ba jin kashi ba a fitsarin ba a kashin in ka ci ka ci ka ci ka ci abinci ka sha wani abin sha malam sai wata iska mai azabar kanshi ta tashi wacce baka taba jin irin ta ba sai gumi ya faso a jikinka da iska ta zo ta wuce shikenan abincin ya fita baka san inda ya tafi ba kuma ka ji kudura Allah sai kuma koma wajen cin abincin in ka gaji da ciye-ciye ka koma shaye-shaye in ka gaji da wannan ka koma 'ya'yan itatuwa in ka gaji da wannan ka koma wajen mata ka gani aikin da yake nan abada to wa kafin min bayin akwai kuma wato wata ƙwarya ina ishirgu da samri akwai ƙwarya ta shan giya daban ga ƙwaryar giyar ga ƙwaryar shan giya babbar ƙwarya da ƙaramar ƙwarya duk ku Allah ya su ne na kumfai kunu ka gani Allahu akbar kuma ita take gudu da kanta na yanka diwa badan ba ta yankewa har abada
wa kafin min bayin لو بدعوننا ولو يهون
wato su sahanan nan waɗanda suke la yasaddauna anha wa la yunzafuna ka gani wato ba sa tsagewa koran nan har abada irin dishan da za a yi ba za su tsage ba sannan kuma abin da yake fito ba zai kare ba ba za su kare ba abin shan ba za su tsage ba ta fashewa in sun fada kasa karau ne na kudura na kun fahimku in ya fadi ma ba fashewa zai ba amma da an zuba abin da yake ciki kana kallon abin da yake cikin kuma amma in ya fadi ba zai fashe ban ji Allah kuma ya zauna kenan har abada domin shi yanda aljanna take har abada haka yan aljanna har abada haka kayan aljanna kuma har abada ba a sake wasan shi to وجد مما يتخيرون وفاكهة akwai ababen marmari min ma ya tasayyaruna irin abin da duk mutane suke zaɓi abin da ka zaɓa duk yana nan abin da kai marmarin su sai gaishe a gurin
ونعم غير مما يشتهون
akwai naman tsuntsaye kuma min ma ya tahuna irin wanda kuke marmari naman tsuntsu duk irin wanda ka tuna sai gaishe a gurin ba wai sai ka ce a samo tsuntsu kaza a yanka a fige a gasa ko a dafa ko a soya a soyo mai a hura wuta a'a da kayi marmarin sai ga shi gashi nan soyayya warada ya zo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi fil jannati khairan akwai wani tsuntsu a aljanna mislu anaqil buti kamar girman sa kamar wuyan raƙumi la akbar wato ta dubul ala da kullu wali ala yad waliyillahi wato yana tausasawa a hannun wanda yake dan aljanna fa ya kulu ahaduha ya waliyullahi sai ce ya dan aljanna masoyin Allah Allahu akbar ru'itu fi murujitati al-arshi wa sharibtu min uyun an-nasim sai ce ya kai masoyin Allah kai dan aljanna fa tsuntsun kansa zai zo yace na je ne kiwo a can wajen rafukan nan da suke karkashin gadon sarautar ubangiji na sha ruwa kuma a idandunan nan na nasimu iskan nan mai kanshi mai ni'imar gaske fa kulmin ni fi a jikina fi ya ji inda kake so naman yake gaya maka kuma da bakinsa gashi soyayye ne fa ko gashashe ko da fasi kuma gashi yana gaya maka yana cewa ga inda yawo kiwo ga kuma daga inda yake amma ya ji inda kake so ka ci ba danye bane Allahu akbar Allahu akbar ka gani fala ya zanna yabta karna baina yadayhi tsuntsayen su tari irin waɗannan kowanne yana alfahari da irin inda yawo kiwo da irin darajarsa hatta ya faɗu ala qalbihi akalu ahaduhuma wato har kuma zuciyarsa ta dan yi marmarin kaɗan daga cikin su sai cikin su wannan yayi kirari irin nasa wannan yayi irin nasa bari dan yaji wannan ci sai ka yaji wanda kake so a gani fa yakhiru bayna yadayhi wanda dukkan marmarin nan ba sai zaka ce duba sai ka ga ya zo ya tuma a gaban ka kai ala alwani mukhtalifatin wato a jikinsa ya zo maka da launi iri daban da ya faɗi sai ka ga nan da fafe nan gashashe nan soyayye nan dambun nama gashi kuma shine ya maka magana gashi ya zo ya tsaya gaban ka yace kullun ni ci inda kake so a jikina Allahu akbar fa yakulu min hama arada in in gashashen kake so ka yaji wajen in soyayyen in dambun naman duk wanda kai marmari a jikinsa sai ka yaga kai tafi fa iza shabi'a yayin da kai dan aljanna ka koshi tajma'u idza mutairi tsuntsun dan kashin da ka rika yajiya kana ajiyewa sai da yazo kuma ya koma jikin tsuntsun ya taru sai kuma ya taru fadara sai ya tashi zai ga gaya furru ya tashi abinsa Allahu akbar ya adil jannati sai ya koma kuma ya kama kiwon sa cikin aljanna ba ruwan sa sai su sha duk inda ya ga dama ga ka ci ka koshi gashi kuma ya tashi ya tafi kiwon sa bai ji ciwo ba ba kuma danye ka ci ba fa qala umaru sai da na umar yana gurin yayin da manzo Allah yake fadar wannan sai ce ya rasulullahi yace ya mu da aikin Allah inna hala na'imatun qala akulha an'am akiluha min an'am minha yace to wannan la na'imatu haqiqa ni'imtacciyar tsuntsuwa ce wannan qala akilu akulha an'am minha yanzu na ci wani wanda yafi wannan ni'ima kuma yanzu na kuma cin wani abu wanda ya fi wannan naman wanda na ci a jikinsa ga dafaffe ga soyayye akwai wani abincin da zan samu in ci wanda ya fi wannan daɗi aljanna kuma in ji sai na umar Allahu akbar wa qala ibn abbas radiyallahu anhu yaqdiru ala qalbihi la mutairi fayasiru bayna yadayhi ala ma yatahi aw yaqau ala sahafati fa yakulu minha ma yatahi thumma yatiru an ce in ya ga dama ya fada a gabanka in ya ga dama ya fada cikin akushinka duk wanda kai marmari ka ci sannan ya tayi ciwonsa هذا إيه النام من الجنة كنا تو مفسي حورا عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
Allahu akbar sannan bayan wannan kuma kayan daɗin akwai hurun ‘yan mata shadida su suwa uyuni wa bayarha masu tsananin bakin da yake cikin ido masu tsananin farin nan da yake cikin idon kuma tsinin sannan masu kwala kwalan ido idan nasu kwala kwala ka san yana daga kyan mace idan ta yi kyau ana idan mace ta kyakkyawan ido manya manya ta gashin gida mai yawan gaske ta yi goshi kuma sannan ta yi kai mai dan girma ba dan kankani ba ta dan dogon wuya kaɗan gashi nan dai sufofi irin waɗanda suke nuna wato cikar mace sosai ku kaji irin waɗannan yana daga cikin ƙira ƴan matan hurun initin Allahu akbar oh ka misalin lu'ulu'ul makanuni wato irin yadda kyan idan yake kamar lu'ulu'u ba yadda ake cewa ta dai matsin nan sannan kuma tana cikin wani kwanson auduga an lullube da budewa hasken nan haka ya aljanna da ta bude ido malam sai ga fau duk hasken rana sai ya dine gaba daya Allah ya ajiye ta zo tana kada maka idan nan ta ne maka waka kuma kai kana shan giya sannan kuma ba wanda yake da zunubi a cikin ku ba mai daukan zunubin kuma ba tsufa ba rashin lafiya Allahu akbar wato an ta yarwa an karɓo ruwaya na annahu ya tsau nurin fil jannati wani haske na zuwa ya zuro a ganshi ya ya tunkaro daga cikin aljanna fa yaquluna ma haza sai yan aljanna su rika cewa menene wannan menene wannan haske ne gashi nan malam sai a hango shi daga nesa kamar mil 40 sai ga ya dangana gabar da yamma kudu da arewa baki iya ganin ku aljanna fa yuqalu idan suna ta kai ga wani haske nan menene wannan sai aka ji an ce musu sigiru haura'un sai a ce wushige yan aljanna ce wata yarinya ce za ta zo ku gaisa cikin matanka wato sai murmushi wushige ta ce wannan hasken ba ni kafi wajen yi zaujiha wai ta yi murmushi ne a wajen fuskan mijinta da take towa ita ta hango mijin amma shi hasken kawai ki gani wato hasken bakin ya hango ita ku ta ga fuskan mijin sai ta murmushi dan munna shi ko sai irki ce ce wai menene wannan sai a gaya masa a ce ai Allah sarki musulman matarka sai yarinyar da za ta zo ku gaisa Allahu akbar warwaya an karwarwa annal haura'a sun yan matan nan na aljanna idza mashat yayin da take ta zo za ta wuce ta gabanka kana zaune in ta zo za ta dan girma kaɗan dan ta ja hankalinka ya sama'u taqdisul khalaqili min saqiha malam sai ka ji waɗannan ƙarfan ƙafan suna yin magana kana jin magana da suke faɗa a maimakon karfan kafa na duniya da yake kwaran kwaran din na tuwancan wato tasbihi yake kuma kana jin abin da yake faɗa shi karfan kafa da wato shi yasa ai a nan duniya aka haramta mace kada ta sa karfan kafa wanda zai haɗu da dan uwarsa yi mu an hana duk matar sunna in za ta fita waje kar ta yadda ta sa karfan kafa guda biyu a kafarta kar ta sa kuma warwaro a hannunta wanda zai motsi maza su ci domin idan za ta wuce ita matar tsari so ake yayin da za ta wuce matar da ake aure da ita irin auren sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so ake in za ta wuce kar wani ya san mata wuce kar wani ma ya ganta in ta sa karfe biyu ko ai ka ga sai ku rika motsi sai a ce kai menene da ka duba sai ga mace ci to ka ga an aikata haram wannan sai aljanna yan matan aljanna wato karfan kafar yake kara amma tasbihi yake ina tsarkake sarauta Allah ta zo ta wuce ta gabanka wa tamhidin asawirati sannan kuma karfan kafar har yau yana nan yana yin ta tamhidi mun sa idaiha na dantsanta shi kuma yana ta la ilaha illallah la ilaha illallah shi kuma na kafar yana ta subhanallahi subhanallahi a karfan kafar tasbihi yake wannan kuma tamhidi yake ta zo ta girma ta gabanka za ta ja hankalinka ka so ta ita kuma tana taimaka waka abinka tana zaune Allahu akbar wa qad yaqutu min nariha sannan kuma wato kulli kulli irin na na yaqutu wanda aka yi na kayan wuyanta su kuma suna tasbihi irin nasu daban wa fi rijlaiha na alani min zahabin wato a sawunta kuma akwai na alani ta wannan takalma waɗanda kafa waje irin wanda ake takalmin alwala din nan kamar wanda ake aikin haji da shi domin duk takalmin da mutum zai ba mai kyau kamar wannan idan aka ce mutum mai kyakkyawan kawu ne sawunka ba kaushi ba faso gashi zara zara yanda ake so to ba takalmin da zaka sa kai kyau kamar wannan takalmin domin in ka sa ki kafar ita ma ado ce ita kanta saboda haka yan matan wannan za su sa su sa ka ga dunduniyar sawun su malam kana gano bargon da yake ciki sannan ga farcen nan kana ganin abin da yake karkashin sa kuma ta cikin farcen har yanzu ga gashi a gaba gaban kana kallo akan takalmin sannan gashi kuma a jiki an ka an ka shirafi wato igiya an daddaure takalmin an masa ado shi ma nan ulu yasiha bi tasbihi kaji igiyar takalmin ma tana ta subhanallahi in ta wannan kafa ta faɗa ta wancan kafa ta karfa ka zo ta gaban ka za ta wuce wacce ka gano haskanta daga wajen mil arba'in din nan sai ta zo ta gaban ka ta kai nan ta kawo nan tana rawa ta nemi ka waka da haka ta zo ta faɗa cikin ka kuma Allahu akbar Allah ya tanada wa musulmi wani abu to me kace نظام بما كانوا يعملون wannan irin ni'ima in ji ubangiji ya ce sakamako ne fa abin da kuka aikata na alheri a duniya duk wannan ni'ima wanda ya ga ya same ta Allah yake a gaya masa sakamakon abin da ya aikata a duniya na alheri ne Allah ya bashi wannan abin wanda bai aikata alheri ba bai yarda da Allah ba bai yarda da alqur'ani ba bai ba addinin musulunci ba to ba zai samu wancan ni'ima ba ko kwaya daya Allah ya ba mu ita to alhamdulillah jama'a za mu yi addu'a nan saboda dare yayi
الحمد لله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المتهزين وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم لا يرون فيها نظرا ولا تأثيما Ubangiji yana yi mana bayani a kan sufofin 'yan aljanna da irin rayuwarsu ta aljanna. Ubangiji ya ce la yasma'una fiha lagwan a cikin aljanna ba ta jin wato ko ku su 'yan aljannar ba su jin lagwan wata mummunar magana wacce za ta ɓata musu rai ko su ji haushi ko ransu ya ɓaci ko kuma ce maganar tana da wani laifi wala tasiman sannan ba maganan da za su faɗa kuma ce za a rubuta musu zunubi duk abin da ka faɗa daidai ne Allah ya da magana taka to إلا قيلا سلاما سلاما
bakin maganan kenan da ake aljanna sai dai kana jin ana cewa aminci aminci da kun haɗu da mutum sai ce da kai aminci sai ka ce aminci mace na faɗa namiji na faɗa yaro na faɗa babbai na faɗa wato babu wani abu kenan da zai ta muku da hankali to وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين wa ashabul yamin akwai masu karɓar takardun aikinsu a hannunsu na dama ma ashabul yamini su wane ne ne masu takardu a hannun dama
في سدر مخضود waɗannan suna can a ƙarƙashin wata itaciya wacce ake ce mata magariya makarujin mai kyakkyawan ganye mai kyakkyawan reshi na shauka fihi duk magariya ce ba irin ta duniya ba magariya ce ga ƙanshi ga kyau ga ni'ima amma ko babu kaya a jikinta a nan 'yan aljanna suke zama suna shan iska Allah ya samu a cikinsu to وصالح منقود Allahu akbar wato an ce warwaya an karɓo ruwaya Allahu akbar ana arabiyan wani banaraban ƙauye a ƙabala yauman wato ya to wata rana faƙala ya rasulallahi sai banaraban ƙauyen nan yace ya mu'i da aikin Allah laqad zakara Allah fil qur'ani shajaratan naji ubangiji ya ambaci sunan wata itaciya a cikin alqur'ani mudiyatan itaciyar nan ku ga ta mutuciya ce wato ita magariya ka san magariya kaya gare ta to saboda gashi kuma Allah ya ce yan aljanna za su zauna a karkashin ta to suna nan yace yaya wannan itaciya wacce take cutar mutane sannan Allah kuma yace za a yan aljanna na tare da ita to Allahu akbar wa ma kunta ara anna fil jannati shajaratan tuzi sahibaha sannan shi balaraban ƙauyen ne yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni kan bana zato a cikin aljanna za a samu wata itaciya wacce za ta cuci wanda suke tare da shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama daga nan sai manzo Allah ya tambayi balaraban ƙauyen yace wa mahiya yace wata itaciya ce kaji Allah ya faɗe ta alqur'ani ga su ko kai ka santa a duniya mai cuta ce qala sai balaraban ƙauyen yace asibru magariya fa innahu yace domin shi itan magarya lahu shaukan muziyan yana da kaya mai cutar mutane da gaske da abin da ya taba ta ma zai cutu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga nan manzo mai tsira da aminci sai ce a wannan sa yaqulu fi sirrin mahdudin yace ashe a cikin alqur'ani din ba Allah ya ce suna karkashin wata itaciyar magarya wacce take mai ni'ima ba khabarallahu shaukahu Allah ya dakushe kayata ya shafe ta ta zama sumul kamar ma ba a taɓa yin ta ba ta ja'ala makana kulli shaukatin samaratun wato ubangiji sai ajiye a gurbin duk kaya kamar ta duniya inda ake kowace kullun kaya ta magariyar duniya to ita ta lahira to gurin ɗan itace ne a gurin a maimakon duk inda kaya take fidda kaya ita itaciyar to sai aka sa mata ɗan itace ita ta lahira saboda haka babu kaya a jikinta yanzu maza Allah yana musu bayani fa inna ita wannan itaciyar nan ta magariyar lahira tambutu samaran ana sinatain wa sabila launan min ta'ami ka gani yace ai ta wannan magarya ta aljanna tana tsirar da ƴaƴan itaciya iri daban-daban daban guda 72 kowanne kuma yana baka abinci kowanne ɗa ɗaya abinci ne kuma irinsa daban ne a jikin magarya kuma yake a maimakon ƙaya a gani ma fiha launin yushbihu al-akhar sannan a cikin wannan abincin da za ta fitar guda 72 babu ɗayan da ya kama da ɗaya kuma a wajen kallo da ido ko ko a wajen ɗanɗanawa ba za ka ga sun yi kama ba za ka ji kuma sun yi kama ba walai samaratul jannatu hi gulatin yace ƴaƴan itatuwan wato aljanna ba a cikin kwanso suke ka samar duniya ba kamar yadda ɗan itaciyar duniya yake cikin kwanso kamar lemo in za ka sha shi a duniya kaga sai ka ɓare ɓawansa tukun kamar gyaɗa in za ka ci sai ka ɓare ɓawon ubangiji yace na lahira ba haka suke ba kowanne abincin ne a zahiri domin ba zai ɓace babu kura babu iska babu cuta ba irin duniya ba ne Allahu akbar domin ka ga a jikin abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani yace a duniya idan mutum zai ci yana cin abinci yayin duk da kake cin abinci idan ka ga kuda ya zo ya fada maka cikin abincinka to kar ka ci gaba da cin abincin kar kuma ka ɗauke kudan ka jefar da kudan ya fada dama sai ka kyale shi kai maza ka ɗauka idan ka ɗauki kudan ko a tuwo ne ko a fura ne ko a kunu ne ko a me da kar ka bar shi a ciki kar kuma ka ɗauke ka da sauri maza Allah ya ce da kuda ya fada maka abinci in dai kai musulmi ne ba kidan nasara kake bi ba to sai ka ɗauki kudan sai ka dulmiya shi a cikin abincin sai ka dulmiya shi a ciki tukuna in ji sayyidina rasulullahi kaga nasara ba yake yaya nasara yake wai kudan cuta yake sawa ka san da maza Allah da nasara aqidar ku daban-daban ne wacce mutum ya san yake bi to ita zai bi in aqidar nasara kake bi to ka dauka kuda yana kawo maka cuta in ku aqidar manzo Allah yake bi to shi yake fuffucen kuda guda daya akwai cuta a cikin sa guda daya kuma yana nan akwai magani a cikin sa haka manzo Allah yake to saboda su nasara jahilai ne bai san wanne ne akwai cutar ba bai san kuma akwai maganin ba manzo Allah shi Allah ya nuna masa cewa ɗaya da magani ɗaya da cuta da haka manzo Allah yace da kudan ya fada sai ka danna shi a cikin abincin to ka ga ka sani ba da ya fada din nan ko da mai cutar ne ya fada to ko ka dauke ya bar cutar a ciki saboda haka in ka danna to ka ga inda mai cutar ya fada to ka sa maganin in ka da ma da mai maganin ya fada to shikenan ba abin da zai same ka sai ka dauka ka yar to kaga sabanin aqidar nasara da aqidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace da kuda ya fada dama sai ka danna shi duk kukutan guda biyu ka tabbata sun nutse abincin sannan sai ka dauke ka yar kaga nasara ko yace a'a ba haka bane ka gani to saboda haka aqidar nasara da aqidar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da banki wajibi ne ga musulmi yayi karatu ya rika zuwa makaranta ya san musuluncinsa ya san kuma addinin da ba nasa ba kagan addinin nasara kake kokoya wato kaga wannan sai ka dauka kuda zai sa maka ciwo kuma ba abin da zai warka manzo Allah yace a'a ba haka bane sannan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan laumar abincinka kana cin abinci sai lauma ɗaya ta fadi ko kuma ɗan kaɗan ya faɗa ƙasa ka ɗauka ka ci ubangiji zai rubuta maka ladan kyakkyawan aiki guda dubu na ka ci wannan laumar da ta faɗa a ƙasa sannan za a rubuta ka a cikin diwanin wato littattafan bayan Allah waɗanda ba su da girman kai ka san an ce ku wanda ya mutu da girman kai misalin kwayar gero in ya mutu aka sami rasa alkiyama ba zai shiga aljanna ba to in dai kana cin abinci wanda ya tukuce hwada ƙasa za a shafa sunanka cikin masu girman kai sannan a rubuta maka lada dubu kuma a maimakon wannan da ka ci abincin nasara ya ce nasara ta ce in abinci ya taba ƙasa wai ya ɗauko cuta a ƙasa karkaci yanzu mai bin aƙidar nasara ya kaga shi duk abin da ya hwada ba zai ci ba kenan to maza Allah ko yace mai cin wannan kuma shine nasa saboda haka musulmi ku rika yin karatu da zuwa makaranta mu san abin da ya daidai da addinin mu na musulunci mu san abin da baya tsarin musulunci to Allah shirye mu to Allahu akbar to me kace wa salihim ma'bud eh ai na karanta wa zillin mamdud eh wa alhim mabudin sannan kuma a cikin aljanna akwai ayaba akwai itaciyar ayaba tana nan ita ce shajaratul mauz wato itaciyar ayaba tana nan ubangiji ya yi ta wato hawa hawa nono nono ga ta nan min asfali ila alahu an ce tun daga gindinta har zuwa saman ta ƴaƴa ne ita ayaba tana nan a gidanka in kana so ita zaka ci in magaryar kake so mai abinci ɗan itace guda saba'in da biyu to ka zaɓa a cikin su duk abin da kake so yana nan a ciki to me kace wa zillin mamdud
wa zillin mamdudin sannan a cikin aljanna akwai inuwa wacce take mai yaduwa da kanta inuwa ce ga ta nan amma da kanta take yaryaduwa ba wanne yake zuwa ya dada buda ta ba ita ce da kanta kana ciki tana ƙara budewa tana ƙara budewa illa ma sha Allah me kace wa ma'in mazkur sannan kuma inuwar a dawwame take wa ma'in maskubin sannan akwai ruwa mai gudu har abada baya tsayawa balle a ce zai kare gudu yake inda yake towa kai baka san domin an ce kogunan nan guda hudu da dan aljanna suke gidansa yake sha da na ruwan daɗi da na kogin zuma da na kogin nono da na kogin giya an ce daga ƙarƙashin al'arshi suke gangarowa saboda haka kowane dan aljanna kogi hudun ya je gidansa amma asalin kogin to yana can a ƙarƙashin gadon sarautar Allah Allahu akbar Allah ya bamu wannan wata ran wani ba yahudi yace ubangiji ya ce a cikin wato aljanna akwai waɗansu wato waɗansu koguna guda hudu waɗanda suka to daga ƙarƙashin gadon sarautar Allah amma sun je gidan kowane dan aljanna daga buɗe suka to amma irin kamar su daban ɗanɗanon su daban yahudan ya tambayi wani musulmi ya ce ko ka gaya min irin su a nan duniya akwai kamar su ya ce na'am ai wannan abu gaskiya ne ya ce yadda ka ji Allah ya faɗa ɗin nan daga buɗe suke ƙarƙashin gadon sarautar Allah amma ɗanɗanon su daban ne launin su kuma daban ne ya ce to me za ka bani dalili in yarda da wannan magana domin Allah ya ce a nan duniya ya gaya mana alƙur'ani فيها نهار من ماء غير آسن كو وأنهار من لبن لم يتجرد آمه كو to وأنهار إيه، من لب- من من- إيه، ونار من خمر لذة للشاربين ونار من عسل مصفيا waɗannan guda hudun nan su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa sai huda ba su yadda ba an ce ga anharun min ma'in gairi asu ga anharun min labanin lamata gardahu ga anharun min khamrin lazzatin lisharibina ga kuma anharun min asalin musaffar ko suka ce to ya wannan abu zai wu a ce kogi guda hudu ga na nono ga na zuma ga na giya sannan ga na ruwa an ce daga gugu ɗaya suka fito sannan kuma kowane ɗan aljanna yana da shi suka ce ba su yadda ba to wannan musulmin ya ce to zan nuna muku alama ku san abin nan gaskiya ne tunda Allah ya faɗa suka ce to ba mu alama sai ya ce to ku dubu dubu kanka kai ka duba kanka ka gani wato in ka dubu kokon kanka kaga kan ai guda ɗaya ne kan mutum da ya gashi gungumin guda ɗaya ne ko to kaga ta nan hawaye yake towa kaga ta nan majina take towa kaga ta nan yawa yake towa ta nan kuma wato abin da yake cikin kunnen mutum ta nan yake towa to kowane ɗaya kuma daga ka yake amma ɗanɗanansa kuma daban ne in an ɗebo majina an ajiye an ɗebo yawa an ajiye an ɗebo hawaye an ɗebo danƙa kunne in aka zube su a sarari sai ka ga kowanne irinsu daban balle kuma in ka ɗanɗana sai ka ji ɗanɗanansu daban yace to ya nuna maka ashe wancan magana da Allah ya faɗa gaskiya ce yace haka ne naji na yadda yace to ai kuma ubangiji ya ce dan aljanna wato yana zaune yana ci yana sha yana da rai yana da lafiya amma kuma baya baya kashi baya fitsari yace yanzu zancen nan me za ka nuna mun isan gaskiya ne yace na'am yace haka iki yace ka duba ka ga da a cikin uwatasa ka ga da a cikin uwarsa wato yana ci yana sha yana da rai yana da lafiya kuma yana motsi amma baya kashi baya fitsari ya rayuwarsa a cikin cikin uwarsa yace to in zaka imani daga nan zaka imani yace in zaka mun tambaya dubu kuma wacce Allah ya faɗa akwai wani abu a lahira zan baka amsa dubu a duniya wacce zaka gane saboda shi magana idan aka yi da abokin magana sai ka ga kowanne tambayar duk da mutum zai to akwai amsarsa ba abin da Allah ya rage a cikin alkur'ani kuma Allah dama ya ce wa fi anfusikum afala tusiruna mu akan mu akwai ayoyi ba mu ba mu duba da kyau mu gani to duba wanne an ce da makawo ya kallo to ai ka kamar an masa gatsi ne duba wannan wai ku yi karatu ne ku gane wannan abin cewa shi ne ganin idan aka ce ka duba ka gani to ganin hakika sai an sani kuna in ba da sanin ba sai da gwamukur masanan kuma ko da yaushe ka zama kana tare da malamai to wanda yake tare da malamai shine yake cewa jujin binni ya fi malamin ƙauye wato ma'anarsa jahilin da yake cikin binni a zaune in dai jahilin kirki ne to ya fi wani malamin ƙauye domin ma- jahilin birni kullum yana nan tare da malamai yana nan tare da makaranta zai san abu da yawa wanda malami a garinsu a ƙauye limami ne ma bai san wannan abun ba kai ko anan ba limami bane ba malami bane ba a kirga ka cikin malamai saboda zuwa gun malaman ka san wannan abu saboda haka babu wani alheri ga mutumin da ya bar makaranta Allah ya kiyaye mu to وفاكهة كثيرة sannan ubangiji ya ce wa fakatin kasiratin a cikin aljanna kuma akwai abubuwan marmari masu yawan gaske ka san abin da Allah ya ce masa mai yawa to kai ba ka iya kaddara ka ce kamar guda kaza bane Allah ya ce masu yawa kawai abun marmari abun marmari ba wai abinci ya koshi ba abun marmari launi daban-daban banda Allah ba wanda ya san iya kasa to لا مقبوة ولا ممنوعة Ubangiji ya ce la maqdu'atin abinda ka gani a cikin aljanna kowane iri ne da na ci da na sha da na marmari da na kallo duk abin da ka gani la maqdu'atin wato har abada zamani baya sa abin yanki a ce an shekara dubu wannan abin ya kare a kawo ni ba na aljanna bane na aljanna inda ka gan shi ya zauna kenan inda ka ciri wani kana cire wannan fitowa kana cire wannan fitowa in za ka shekara kana cire dan itace da ka cire kan hannun kai matsa wani ya zo gurin kan hannun kai matsa in za ka shekara dubu a gurin wannan shikenan balle ka matsa can duk abin da ka gani aljanna Allah ya tilama kuduwatin ba yankewa dan tsawon zamani wala mamnu'atin sannan kuma ba za a hana karkaci ba a ce sai ka saya babu wannan ba a sayan komai a aljanna abin duk da ka gani ba ciniki naka ne kawai aka ajiye ma sakamakon abin da ka aikata na alheri a nan duniya ka yadda da Allah da alkur'ani to وفرش مرفوعة ka gani sannan kuma a cikin aljanna wa furushin akwai shimfiɗa marfu'atin wacce aka ɗaukaka ta mai tudu ala sari ala sururi akan gadaje gashin hudu nan Allahu akbar wala waja sannan kuma babu wani zadadi akan shimfidar in ka kwanta ka san yanzu a nan duniya duk inda shimfida ta kai da laushi in ka kwanta kai awa goma a kanta sai ka ji kuma ka fi son ka tashi da sai ka samu ko ka zauna ko ka jingina a wani gu sai ka ji ita kanta ta dame ka shine aka ce in tafiya sai tafiya hula ma kaya ce akan mutum sai ga mutum na daga hular yana hutawa duk inda shimfiɗar duniya ta kai da laushi in kai misalin kwana uku a kai to sai ka ji ta ishe ka to ba irin ta lahira ba ta lahira ba ta ginsa domin sauya daɗi take sauya kama take ni'imar ta kuma cancanjawa take duk abin da yake lahira kun fai ku ne wato kamar me yake a duniya to me kace inna anjana hunna inda
Allahu akbar wato ubangiji yace inna ansha'na hunna insha'an su waɗannan abin da ka gani a ciki na ‘yan matan wurul ili din nan Allah ya ce mu ne muka fare su in sha amfara Allah ne ya halicce su ya ajiye wa bawan Allah min gairi wuladatin ba haifar su akai ba ba yarinyar da za ka gani matarka a ce ga uwarta wane ko ubanta wane a'a ba ta da uwa ba ta da uba haka Allah ya ce kawai balle ka ce za ka gaisuwa surukai ko wata ranka ce a cikin surukan wani in ba kai masa alheri ba ko ba ka gaishe shi zai zo ya zuga ta a'a ba ta da uwar ma ba ta da uban Allah ya ce ni ne na fare kawai na azumi Allahu akbar ka ji gara yan aljanna Allah ya sa da mu a ciki to waja'alnahunna abkara
wai wa yaduhuma warada wato inda za a gane cewa su ƴan matan nan ba su da uwa ba su da uba akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace anna umma salamata wato matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa ummu salamata din nan sala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta tambayi manzo Allah mai tsira da aminci an kaulihi ta'ala tace menene ubangiji yake nufi ne da cewa inna aisha na hunna inshan yace Allah ya fari ƴan matan nan fara kawai faƙala sai sai na rasulullah ya ce ya umma salamata ya ce ya ke umma salama kunnan lawati wato su waɗannan yan matan aljanna nan ubinda min dari duniya a ja'izun shamkar ramdan ja'ala hunna lahu ba'da da kibri a taraban ala miladin wahidin fil istiwa'i kullama atahunna azwajuhunna wajaduhunna abkaran Allahu akbar wato kaji su waɗannan su ne wanda Ubangiji ya karɓi ransu daga nan duniya ko da suna tsofaffi tukub tukub tukub Allah zai sake canja su ya mai da su ‘yan yara ƙanana wato masu daidai da shekara talatin da uku kamar mijinsu ɗin nan. Yayin duk da mutum ya je ya same ta in ya jima'i da ita ko in ya wuce ya zaga kamun ya zago ya kuma taɓa ta zai ji budurwa ce shekara miliyan za a yi kullum a budurwa take kullum kamar ta ta da kuma bata canja ba balle fata ta kuma ce yaushi sannan ba furfura kuma a cikinta Allahu akbar ba girki ba daka sai dai zama kawai yanda za su taru kawai sai in ka zauna zo su ne maka waka a gabanka da matan mu na nan duniya wanda suka yarda da Allah da auren sunna su zo suna waɗannan na nan layin waɗannan na nan layin suna maka waka suna zarya a gabanka in sun yi waka sun yi waka sai su ɗauko giya su baka wannan ya ɗauko nonon baka wannan ya kazuma ya baka in ka gaji da wannan abin ɗauka ya zo ya ɗauke ka ya kai ka yawo cikin can cikin lambunka inda aka yi ma gadinan na itatuwa masu ni'ima ka zaga tare da yan matan tare da giyar da zuman in ka gaji ka dawo ka kama jima'i in ka gaji ka kama bacci babu dare babu rana babu duhu babu abin da zaka saya kuma ba abin da zaka yi na ibada ba abin da zaka kuma ce ba daidai bane kuma ba mai bata maka ne ba za ka gidan kowa ba abokinka wanda kake kaunarsa in ka so zumunci ya to ka to sai ku haɗa hanya kowa ya koma gida in kun gama zumunci dan wani baya zuwa gidan wani saboda Allah ya ce dan aljanna Allah ba zai bata masa rai ba in ku ka je gidan wani sai ka ga ni'imar ta fita ka to nan ne sai ranka ya baci to Allah ku ya alƙawarin dan aljanna ba da baci rai ka gani Allahu akbar to me kace waja'alnahunna abkara
wato aka ce faja Allahunna abkaran ubangiji ya sanya yan matan nan wato dukkan su yan mata ne dukkan su bakin adadin matan da suke cikin gidanka kullama atahunna azwajuhunna yayin duk da namiji ya je ya sadu da matarsa sai waje da hunna waje duhunna azara wato sai ka same su ba wanda ya taba taba su domin kaga azara daban bikiru daban kaga mata azara'u daban mata bikiru daban kaga laraba da yake suna da ilimi yanzu idan kaga yar mutum kana so wato a laraba a kuma shari'ar musulunci idan ka ganta kana so sai ka zo ka ce maka wani na ga yarinyarka amma ina son ta da aure ka yi mun izini in yi maka izini ya ce to kai magana da ita ta ganka ka ganta idan ka yi magana ya ganta wato ka ganta ta ganka shikenan ka sanar da ita kana son ta da aure in ta amsa maka yayin nan sai ga uban ka ce to amma ni da sharaɗin zan ba da sadakinta akan azara wato azara'a in ka in ita kake so in kuma ba- bikira kake so ka ce ina son bikira to shikenan sai ya ce to ni wannan yarinya ni a iya sani na wato azara'a ce hakika ni ban taba barin ka ta je ko nan da kofar gida ba tunda kake karama tana nan tare da iyayenta kuma na gaya wa iyayenta kar ta je ko kofar gida saboda haka a zura'a ce a zura'a ce eh to shikenan to shikenan sai a bada sadaki in ya kama sadaki kamar da ka goma domin wannan aure da muke namu na nan auren zamba ne wannan aure namu na yanzu aure ne na cuta wanda an bar shari'ar musulunci an koma shari'ar shedan domin ka ga yanzu sai a ce wai dukiyar aure da za a kai daban sannan kuma wai sadaki daban wani tarikitan banza kuma daban duk cuta ce wannan Allah bai dora maza wannan ba kuma Allah bai yarda mata su karɓi wannan ba balle sai uba a kawo maka da kwalla tarkace gashi nan kamar na fan ɗari a ce na ƴarka ne sannan a kama kuɗi wajen fan ɗari a ce nata ne sannan kuma ran ɗaurin aure kuma a ce sadaki sannan kuma in an je da da ita sun haɗa shawara daga gida an ce ka ta yarda da mijin sai ya biya ta kuɗin tsarinci a ce sai ya uwai sai ya biya ta sannan kuma ga wani sharri da shedan ya sa san da kuke yin sunnar manzala da yarinyar kun koya mata kun ce da ya taba ki dama su mu ihu shi kenan tana yana jima'i da ita tana ihu jama'a kuma suna ji wannan fallasa ai kaga ba auren sunna bane ni an saki auren ya kuma auren shedanu idan an yi wannan aure an samu ɗa to ba a san irin tsinan nan da za a haifa ba kuma tunda an kauce wa yadda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana aka ce ya ya je zai jima'i da matarsa na Aisha yayin da ki fara jima'i sai ta magana sai ce ya Aisha to alaiki bi sukuti kar ki ƙara yin magana daga yanzu in za mu jima'i duk har mu gama kar ki ce komai ki shiru da bakin ki to abin da yasa manzo Allah kaji ya tsawatar wa matarsa yin abu to ya matan mu za mu ce wannan abun shi addini ne ki ayi wai a ce kuma in an yi jima'i jama'a ana numunawa ga abin da aka yi ga abin da aka yi to in an san haka ne a fito a yi a kofar gida wanne